من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار بياك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهمس 26 ga watan sha'aban watan shawwal ko haka ne watan shawwal hijiran ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 kuma 26 ga watan biyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wasalam shekara 2022 kamar yadda muka saba duk lokaci mako-mako a wajen azumi muna gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci mai girma mai albarka da ke cikin wannan gari na damagaram masallacin da aka sani da masallacin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu a wannan gari na damagaram zandar a kuma nan jihar a nan kuma kasar Nijar to yau ma cikin yarda Allah gashi Allah ya bamu wannan damai za mu tashi a inda muka kwana sati da ya gabata muna cikin tafsirin suratul yaqin ko suratul safat a wancan satin mun kwana a aya ta 11 amma yanzu mu koma mu sake karanta aya ta 11 don mu hada ta da ƴan uwanta da za su zo bayan ta don suna da manasaba tare Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana game da inkarin kafirai game da kiyama bayan ya kafa musu dalilai wanda in dai mutum mai hankali ne wannan dalilin ya ishe shi amma duk da haka akwai wanda ba su yarda ba suka ci gaba da nuna bijirewa sai Allah ke cewa manzon shi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bal ajibta wa yaskharu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون
Mm.
وإذا رأوا آية يستسخرون na'am وقالوا إن هذا إلا سحر مبين na'am أإذا متنا وكنا ترابا وإذا مننا لمبعوثون haka أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون
Mm.
فإنما هي زجرة واحدة Mm.
فإذا هم ينظرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal ajibta wa yaskharu ya kai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai kana mamaki min takadibi haula il munkirin libas kana abin yana baka mamaki mamaki irin na kasa akwai abin da baka zato ya faru in ya faru za ka yi mamaki kana mamaki game da ƙaryatawar da masu ƙaryata kiyama suke me ya sanya saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya fahimta shi ko iya abin da ya ɗauka kafin fara wa'azi idan aka zo ma mutane da wannan alƙur'anin da Allah ya saukar mishi irin dalilai da gaskiya da ya gani to bai bai yi tunanin bai yi tsammahanin in an karanta ma wani daga cikin mutane zai karyata ba abin da ya tsammahani da zaran aka karanta shi mutane suka saurare shi suka fahimce shi to ba wani abin da zai sa ba su yi imani ba sai ga da aka karanta suka saurara suka fahimta kuma sai gashi sun karyata wani abu ya ba manzon Allah mamaki irin na abin da baka tunanin yayi kuma yayi shi yasa a wata aya har Allah yake cewa wa in ta'ajab fa ajrun qawluhu وإن تعجب فعجب قولهم أإذا متنا وأإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد wa in ta'ajab in ma zaka yi mamaki in akwai abin mamaki to wai ba abin da qur'ani bane yazo da shi abin mamaki fa ajrun qawluhu kai mamakin magana sa ta kai qur'ani su su ne abin mamaki da mai hankali a karanta mishi ƙur'ani maganar Allah maganar da babu irin ta a duniya ba za a sake yin irin ta a duniya ba shi kanshi Allah ɗin bai taɓa saukar da wahayi kwatankwacin wahayin da ya ma manzon Allah ba bai taɓa ge- tsara shari'a mai tsabta irin shari'ar manzon Allah ba bai taɓa tsara wani tsari mai daɗi mai alfano mai riba mai ba da ‘yanci mai ba da walwala mai rufa ma ɗan adam asiri duniya da lahira mai kare ‘yancinka kamar alƙur'ani kuma a wayi gari ɗan adam ya riƙa gaba da alkhairi amma yana tunkara sharri yana ƙin masoyin shi yana son maƙiyin shi wannan abin ya kai amma mace ko bai kai ba a raƙa ne- mai neman mutum zo ga alkhairi zo ga abin da za ka huta raka ce a'a yana zabura yana fita da gudu ana rike shi zai je ya kai kanshi wurin mukiya su kashe shi to in akwai abin mamaki maganganunsu da suke yi shine abin mamaki wanda suke ce a idza mitina a idza kunna turaban ko idan muka zamanto mun mutu mun zama turbaya a inna da fi halƙin jadi wai mu dinnan za a sake tada mu halitta sabuwa su wannan yake mama yake ba su mamaki a ce dan adam ya mutu bayan mutuwa an sa a kabari idan ka tona kabarin shi mutumin ma ya riɓe ya rididdige naman babu kashin ma ya riɓe tsokar ta zube ta zugunye ba a ma ganin alamunta sai wasu ɗaiɗaikun kashi wai kuma a ce ma ɗan adam za a tashi za a tado shi ya dawo da kanshi da jikin shi da rayuwarsa a mashi tambaya a mashi hisabi wannan yana ba su mamaki me ya sanya saboda ba su san girman Allah ba Allah a baya ya nuna musu girman Allah ya wuce idan ya ce zai yi karaka shakka domin me yin ba ɗan adam ba ne Allah ne me yin ga ɗan adam yake aiki ba ga Allah ba in ka kalla Allah bai yin sama ya yi ƙasa ya yi rana ya yi wata ya yi taurari ya yi duwatsu ya yi koguna ya yi tekuna ya yi ababe masu girma masu wuya aiki amma ba su ba ba Allah wahalar yin su kuma a waye gari kai ɗan adam ɗan tsotu da ba kai kowa ba dawo da kai ya ba da mamaki ya gashi yadda Allah alhalin baka kai ba ta wurin halittar Allah kaga wannan su ne abin mamaki ko da haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mamaki game da me game da ƙaryatawar da suke yi shi manzon Allah abin yana bashi mamaki kwarai a ce ga mutum a karanta mishi alqur'ani shi kuma ya ƙaryata to wannan abin yana ba manzon Allah mamaki sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ke cewa bal ajibta ya Muhammad min takadibi ha'ula'i al-munkirina lil ba'th وأنت موقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب كي كما كان دا تبس دا يقيني أكل لابارن دا الله يبادا وندي كمي بما ماكي غيس وهو شيني إعادة الأجسام dawo da gangunan jikin ɗan adam ba a da wannan fana'iha bayan ta lalace ta rushe ta ruguje a dawo ita shine abin mamakin a wurin wahun bi khilafi amurka su suna gefe sabanin al'amarinka sabanin a yadda kai kake fara min shiddati takazi saboda tsananin ƙaryata wadda suke da ita wannan yaskharuna suna yin izgili mimma taquluna lahum gama da abin da kake gaya musu min zalika na irin wannan labari na alkiyama suna yin mamaki suna cewa a'iza mitina wannan suna ce a idza mitina wa kunna turaban a inna la fi khalqin jadid shi yasa ake cewa bal ajibta wa yaskharun ko wa idza dukiru la yazkuru yayin da aka wa'azce su aka musu gargadi da dalilai wabihatun budaddin dalilai zahiran gaba da gaba ala zalika akan wannan sai kaji suna cewa sihirun mubin abinda ake gaya musu dabo ne tsahi ne bayyanannen tsahi har ma kaje suna kawo istifhamul inkari a idza mitina wa kunna turaban yanzu idan muka mutu muka zamanto ƙasa wa idza man kashinmu ma ya koma ƙasa a inna la fi khalqin jadid a inna la mab'usun shin wai mu dinnan mu dinnan wai zai yiwu a ce mu dinnan lama ba usuna wai masu wanda za a taso ne suka ce kai gaskiya abin nan da wahala ne ai ba zai yi ba a ce mu dinnan za a tashe mu to wannan abin yana ba su mamaki akan haka suna yin magana suna mamaki akan haka sai Allah ya ci gaba da ba mu labari yake ce musu suna yana ba mu labari game da abin da suke tambayar ta inkari suna cewa awa aba'u dal awwalu da mu da iyayenmu gaba ɗaya za a tado ko kuma tashin ya tsaya iya daga kanmu ne mu mutanen da muka yi zamani da adamu ko kuma tashin zai haɗa har da iyaye da kakanni gaba ɗaya sai Allah ya ce a ba su amsa kul ka ce musu kul lahum ya muhammad ka gaya musu ya kai manzo Allah na'am e tabbas tub'asuna yawmal qiyamati za a tado ku ranar kiyama ba'ada ma tasiruna turaban bayan kun zamanto kasai wa izaman kashin naku ma ya zama ƙasa wa antum dakhiruna kuna wulaƙantattu ƙasƙantattu haƙiruna ƙasƙantattu ta hata wannan ta hata qudratil azimati kalkashin iko mai girma na Allah kamar yadda yake cewa kullun atauhu dakhirin ko dakhirin komi sai ya zo ma Allah yana kaskantace kamar yadda yake cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri za a zo da shi a shigar da shi jahannama yana kaskantace sun maƙala jallat adimatuhu sannan sai Allah wanda girman shi ya ɗaukaka ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida ai huwa shi wannan amrul wahid wani al'amari ne kwaya ɗaya ta da da halitta da dawo ta da ita da mai ma gangan jiki abin da ka rasa da mai ma gashinka da mai ma kaza ɗinka da yin tsayuwarka da karɓa kiranka dukkaninku mutanen duniya da aljanu ba wai wahala za sha ba Allah ce zagiratun wahidatun busa ce kwaya ɗaya tak minallahi daga Allah azza wa jalla mai girma da buwa ya zai bada umarni a yi ya da'uhum sai a kira su da'awatan wahidatan kira kwaya daya an yakhruju min al-ardi cewa su fito daga cikin ƙasa fa iza yayin da aka musu wannan kiran iza wannan fa izahum ƙiyamun sai ga su su gaba ɗayansu a tsaye baina yadaihi game ga gaban ubangiji Allah yanzuruna suna dako suna kallo ila ahwali yawmal qiyamati zuwa ga bala'o'i da wahalhaloli na tashin kiyama da an yi busa ɗaya wallahi sai kowa tashi kamar yadda ka san busa ɗaya za a yi duka kowa ya mutu amma yanzu ku duba idan ana so a kashe mutum a jefa makami mai nukiliya a jefa wane ne amma sai ka samu wani abu da rai to amma shi Allah in ya busa da dan adam da itace da tsuntsaye halitta gaba ɗaya za a mutu ɗaya zai sa a yi kuma ba shi zai yi ba bawa ne zai yi dan uwan amma duk gaba ɗaya za mu halaka lokaci guda wanda suke da rai a wannan lokacin haka kuma in aka yi busar ta biyu wannan ɗayan kamar yadda aka yi ɗaya suka mutu ɗaya za a yi tashi Allah ta'ala samu dace sai Allah ke cewa qalu ya wailana wa qalu ya wailana hadha yawmuddin hadha yawmul fasl alladhi alladhi kuntum hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun to Allah ke cewa wa qalu sai idan an tada su din sai ka ji kafirai suna cewa yawmal qiyamati ranar kiyama ya wailana ya kai can a san a lokacin da suka ga kiyama ta tashi ga tsaye sai su ce ya kai can annahum yarji'una ala anfusihim sai su mayar da almalamati zargi ala anfusihim akan kawunansu wa ya'tarifuna sai su sani annahum cewa kanu zalimina su dai azzalimai ne li anfusihim ga kawunan su a nan duniya fi darid duniya a nan duniya fa idza ayanu ahwalil qiyamati lokacin da suka ga wahalhalin kiyama sun bayyana gare su nadamu kullan kullan nadam sai su yi nadama matukan nadama kowace irin nadama an gane ko haisu la yanfa'un nadam a inda nadama ba ta da rana ita nadamar akwai inda take rana take da rana inda anan duniya za ka yi ta za ta amfane ka to amma idan ka yi ta a lahira to ba ta da wani amfani da za ta ma aikin banza kai to he su yi nadamar a inda nadamar ba ta da amfani kaji suna cewa ya wailana ya kai can mu inna kunna wannan haza yawmuddin Allah wannan shine munin kiyama yawmuddin ay hada yuqalu lahum sai a ce musu ala wajhi tawbih a inda dan a kunyata su a ƙara musu bakin ciki akan bakin cikin su ya amuru ta'ala al mala'ika sai Allah ya umarci mala'iku suna gaya musu hada yawmul fasali wannan shine rana da ake rarrabewa tsakankanin muminai da wanda ba muminai ba tsakankanin na kwarai da wanda ba na kwarai ba أي أن تمييز الكفار من المؤمنين في الموقف في الموقف za a warwa za a bambance a ware tsakankanin kafirai da da muminai a wurin tashin kiyama ranar wannan ranar da ake taron wannan to ita ce yawmul fasali ranar da ake rabawa a ware mutumin kirki a ware mutumin banza allabi wannan kuntum bihi tukadibuna wanda ku kafirai kuka ce ƙarya ne ba zai yi ba to shi ne ya yi yanzu gashi ya yi mai karyatawa yaya zai yi abin ya yi sai Allah ke cewa uhshiru allazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi faduhum ila siratil jahim na'am uhshiru ushur innahum mas'ulun ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana zai gaya man mala'iku ushurul ladina zalamu ku je ku tattara waɗanda suka yi zalunci wannan zalunci ana nihin kafirci ba wai zalunci haka ba a babban zalunci kamar yadda ka san inna shirka Inna shirka la zulmun ku je ku azim.
tattara waɗanda suka yi zalimcin nan wuri ɗaya wa azwajuhum da su da ashbahuhum duk wani mai nau'in banna irin ta idan da za a samu ɗan luwaɗin wanda lokacin sai a samu ɗan luwaɗin zamanin annabi ne da wani ɗan luwaɗin da za a yi nan gaba sai a ce a musu layi guru ne na ɗan luwaɗi a zamo mazinata tun daga zamanin annabi nuhu da mazinacin da magaram da na ina da na ina na wannan karnin sai a haɗa su ala a musu layi barayi haka kowane irin nau'in maɓannaci haka da masu kama da su ma'ana ta ɗaya kenan wasu kuma suka ce a'a za a tattaro dukkanin wani maɓannaci tare da shaidani mai koyar da irin wannan ɓannan ko kuma mai jagoranci na ai wannan ɓannai sawa'un shaidanin nan ɗan adam ne ko kuma shaidanin aljani ne da ya ta kai gwamro na kai mari a kan sai ya ga an saba wa Allah ta wannan hanyar to sai a kashi a kame irin wannan aikin ga wanda ya ba da umarnin a aikin ga wanda suka mishi da'a suka aikata sai a musu layi ɗaya don ka ga wanda ya cuce ka a gabanka shi kuma ya ga irin lodin bala'in da ya samu ta dalilin bin da kamshi kun bi shi ko wajen dubu ɗari to ga lahihikan mutum dubu ɗari na wasu shekaru da dama in ya kalle ku sai haushi ya kama shi ya ga duk tarin kayan nan ku ne dalilin jarrabar ku da ta sa kuka karɓa abin da ya zo da shi ga ba ku karɓa ba da iya nashi lafin da ya ɗauka yanzu da nashi ɗan kaɗan yanzu amma karɓawa ku ta sa mushi mai lodin aiki wannan abin zai tada mai da hankali a wani wurin kuma a wata fasai suka ce a da su da matayensu matar da ta bi mijinta a kan ɓanna tana ciki to duka ukun kowanne ka haɗa za a haɗa su da shaidaninsu za a haɗa su da makamantansu Allah ce ushurul ladina da lamu wa azwajuhum sai ke cewa wa ma kanu ya abuduna tare da waɗanda ababan da suka bauta ma wai ba su kadai ba a haɗa su har da abin da suka bauta ma ya abudu ne min dunillahi abinda suka bauta ma wanda ba Allah ba min al-asnami wal andad na daga gumaka da butumbutumai da hotuttuka da suka yi a ce a hada su wuri daya idan an hada sai Allah ce wato fahaduhum ila sara ila sara jahim ku dora su hanyar da za ta kai su jahannama domin ai a hilin kiyama kabiri bai san ba ina jahannama in an ce ta yi jahannama bai san ba hanyar sai a ce mala'iku su shirya su daidaita su su dora su kan hanyar da za ta kai su jahannama kenan a kora su a tafi jahannama da su an gane ko sai a ce musu fahaduhum ila siratil jahim a dora su kan tafarkin zuwa jahannama in aka dora su kora su ake yi irin yadda ake kora dabbobi zuwa kara ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين الله تزام كورا أقرقر كافري إلى جهنم زواج جهنم وردا قرقراوا كما سنة كده كشروا ga tsananin kishirwa kuma katin karuta akwai bala'in da kai wannan ga tsananin kishirwa kuma inda katin kara wajen zahi ne kaga akwai hallaka haka ko shi yasa Allah ke cewa wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumran za a gargadi a kora waɗanda suke kafirai zuwa ga jahannama zumran tawaga tawaga ta yan wuta to idan aka tafi da su sai Allah ce wa qifuhum ku tsayi da su innahum mas'ulun lalle za a musu tambaya a tsayar da su a musu tambaya akwai tambaya da za su amsa za a tsaida su ne in ji malamai suka ce a kan sirari domin inda ake tsaida ɗan adam a mushi bincike na fasfo ɗinka da bizar da kake da ita ta ƙare ko ba ta ƙare ba ingantatta ce ko ba ingantatta ba ce shin akwai wani labari da aka rubuta a jikin fasfon na wata matsala tamkar dai daga nan kaje wata hilin jirgin sama inda ake da tsaro sai ka zo da fasfo za a karɓi fasfan nan na warko a dube shi a sashi kwamfuta a ga ingantacce ne ma tukun kowa ko cuwa-cuwa ne kana nihin da aka haska fasfan nan sai aga kwata-kwata ma babu ma wannan lambar fasfan a cikin tsarin fasfo na duniya tunda yanzu ai fasfan na duka kowanne yana cikin kwamfuta ne daga an sa za a ga wannan fasfan da date din da aka malaka shi da yadda da mawa ya sa hannu wurin maka polis din ya sa hannu maka sunan shi to da aka sa naka sai aka ga gaba ɗaya ma ba ma labarin shi kuma da aka ƙara bincika sai aka ga hoton ma laɓina shi ne aka yi ƙarƙashin sai aka ga hoton wani shi asalin fasban ma na ɗan ƙasar faransa ne amma kuma wani ɗan ƙasar niger ya ɗauko shi ashe a ƙasa akwai hoton wani bature kuma bature ma a ce mace ce ce haka dai sai ƙara shiga ake ko kuma ƙalƙashin in ka sa hannunka haka na aka ce to sa hannunka kana sa hannunka sai kwamfuta ta taba ta ba da amsa cewa me wannan yatsotsin ana neman shi a hilin jirgin saman Istanbul ana neman shi a hilin jirgin saman New York ai an kaza da aka yi da shi kaza da aka yi da shi dan Allah ka kake tunani kaga duk inda ka motsa ƙara shiga matsala kake ko to za a tsaida sa a kan sirabi daman kan sirabi akwai wuri da zaka zo sai ka tar da sallah get ne na sallah shi wasu daɗin gada ce a jahannama ita kuma gadai yar ƙarama ce bata kamar kabirin dari take sannan kuma zahi gare ta tunda busa wuta take sannan ba wani tana ɗan motsi lagai lagai haka kuma ba ta da wata kariya da take da ita to hekatar da wani kawai wani bariyar ta ce to wannan bariyar ɗin na sallah ne wanda ya sallah ingantacciya da iyawarta da ruku'unta da fatihatta da kaza da kaza da kaza kai kuma rayuwarka baka taba koyan fatiha ba saboda kai ai babban ma'aikaci ne ko babban dan kasuwa ne bakka da lokaci to tun da bakka da lokaci kuma nan ba da lokacin ka billahi in mala'ika tan tsika da mari ka kai jahannam a tambaya a sallah ka rayuwar shekara 65 in an tambaye ka akar maka Allah ka ce birema mu to billahi alladhi in aka kwamtse ka kuma wannan aure akwai matsala sai a zo in ka wuce daga nan akwai sallah kai ustazu ko to ka ji an ji sallah ka iya ta ana yi da kai karfe ɗaya ga tsani iya rike hannu ga kira'a to yake sai aje wurin sai aje get din zumunci nan ka wuce to ya koni bariyar din a gaba shi kuma abin da ake tambaya zumuncin da kuka yi da yan uwanka wajen uwa da wajen uba sai a same ka ai tun da ka koma ya ka kama aiki baka taba zuwa gida ba kawai kai da dangin mata ka kwake ta harka to a nan ma dai kai ma dai ustazu nan baka ba garki ba sai a zo kan amana an baka biro an baka ma'aikata an baka aiki an yi kaza an yi kaza ka ci amanan mutane iya cin amana shi dan niyyar ya sai duk wanda aka ce mishi rike ne billahi la ilaha illa huwa irin yadda ake tarka gaza da rishin mutunci duk duniya ban gaba inda ake ta irin kamar Nijar ban gani ba duk wannan hayar da kuke yi ana dan yana magana Najeriya fa gai gare ta na rantse da Allah na rantse da Allah idan Najeriya ta yi fagai daya sai Nijar ta yi irin shi dubu hamsin domin inda mutumin da zaka same shi a Najeriya mai mukami iri kaza har ya saurare ka a nan Nijar da idan ka ba za ka gan shi ba wani banza fa za ka gani bai ma karatun lakwal ma bai bata kirki back ce gare shi ka ga profesa yana sauraron ka kuna zance shi mai back back din he da aka zo da kan ba wai ekiri ba ce hoci da ciwa-ciwa ya samu ya wuce aka ɗauke shi aikin kuma ya tabbata aikin ma da wane da wane ne suka tsaya mishi in ya fara wulakanci na rantsi da Allah ce zaka yi wannan shi yasa a Niger irin yadda ake cin mutuncin mutane da corruption da raina hankalin mutane da wulakanta wannan domin ka gane a Nijar fa duk wani a mutum akan aikin shi a cikin dubu da ke zaka ware biyar wanda idan mutum ya je wurin aikin shi ya ɗauki ma ɗan adam ɗin da shine ɗan Nijar ɗin wanda wannan mutanen sun suka sa aka yi Nijar saboda su haka ke aikin to kai waɗannan mutanen billahi ladhi karma mun karayi da daraja wurin kana taka wannan matsayin to kowa bai daraja bare ka saurare su an baka amana ba ka ci amanar mutane ka wulakanta su to anan ba za ka wuce ba shi ya sanya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa ɗan adam ba zai gushe ba digadigan ɗan adam ba sa gushewa sai in ya amsa tambaya wani an shababihi yarinta da kai don kowa taɓa zama yaro menene wannan yarinta tsawon tun daga shekara sha biyar abin da ya kai arba'in menene kai da wannan lokacin domin shi mai hankali idan ya kai shekara arba'in to kuma yakan raba ayyukan shi ne gida uku ya mai da bi lahira ya faɗi a duniya saboda dai ya san idan ya ƙara wata arba'in ɗin mata wahala ce ya ci rabi to he amma mu saboda tsaba sakarciya he dan shekara saba'in shi ake kokowa samun duniya da shi shi zaka ji an ce yana da shekara sittin da biyu da biyar shi zaka ji an ce amma miliyar talatin ta ɓace a hannun shi sauran ƙyaf ya ta yi kabari in kwa kyale shi ma biya shekarar goma ba wai a lokacin nan ne sai ya tada wuta da hayaki ba dare ba rana ya buɗe ma sata da rashin mutunci ido wani irin tsoho ne wannan tsoho mai hankali kana yaro ba kai kuma na rantsi da Allah a wannan lokacin shedan ke zuga su su raka ne su raka gayyata yan mata suna kaza kaza ka ra'a ganin wawan tsoho da babban biyu in ka hudda wawan tsoho yanzu kana ɗan shekara 65 70 a ra'ayar gwagwarmaya ana magudi ana kashe mutane saboda kai mulki kana zuwa ka kana kukkulla sharri dan kai mulki in an yi mulkin ka yi ne ba hawa al'umma ta kamar ba hana ka mulkin nan taimakon ka ne Allah yi dan kana hawa mulkin cutar da za ka yi da wadda za a yi dalilin ka da wadda za ka za a yi duka kuma kai za ka ɗauki nauyinta billahi lazi lodi ne za ka yi saura kyaska mata ya kaɗa ya lodi mugun lodi sai kan hija na da shi to shi a ce a tsaye da su yaya kurciya ta ƙari sai a ce to ga baki ne saboda ta kurciya tana da muhimmanci in an gama ta yi laya ya ce to rayuwar duka ƙaƙa aka yi kai yanzu wani aka ce mishi i bayanin rayuwar ka gaban ba gaban mala'iku ba ba gaban polisai ba gaban yara ƙanana da suke da hankali yan shekara sha biyar biyar ka ce musu wannan matasan su arba'in ne da Allah ga ya musu tarihin ka da ka taso bilal ne labarin baka biya faɗa ba dan ka faɗi jihe jihe ka jihe karatu haka ne ko su ma za ka ji kunya su to bare aka ce ga ya ma mala'iku da guduma suna jiran ka sai a ce biya ne sannan sai a zo a ce to dukiya da ka samu tun daga biye me kai ya zama naka kuma ina ka kashe shi a'a aina an ɗauke ni aiki mu yan kaza ne mu yan kaza ne wato kwanti na wuri kaza wato kasashen waje ne suka ba mu kuɗi muka rarraba cewa mu kawo ma addinin Allah cikas don mu kawo bukatun turai shine muka samu to anan wannan miliyar da kuke gani anan aka same ta kaga ba ta hutu ba ta hanyar halaka kaza bai hutu ba kaza bai hutu ba to wai in wannan din ma bai yi ba kan nan a koma maganar ina ka kashi saboda Allah a ina ka kashe ma jaraba wannan ina ka tara jaraba ne ina ka kashe jaraba ne to wannan shi ne a ce innakum mas'ulun sai a ce musu malakum la tanasaru malakum la tanasaru me yasa me yasa ba za ku taimaki kanku ba ai a duniya kuna da kungiyoyi majalisa kai ta ɗinkin duniya wadda kuke ma mutane rishin albarka da ita da ita ake karya ƙasashe da ita ake wulaƙantar da mutane da ita aka gawar shugaba zai ma al'umma shi alheri a rusa su da ita ake kai ma mutane yaƙi ita za ta ɗaure ma ƙarya gindi ita za ta riƙa gina wasu mutane maƙiya Allah ta taimaka ta tara makamai ta tara kuɗi ana cin mutuncin duniya da shi to yau danni ba ta magana ga ɗan ga ku za a kai ku wuta dan mi ba za ku taimaki junanku ba ku yi tawaye sai Allah yake cewa bal humul yawma mustaslimun Allah ce bal lamarin ba haka ba yake hum su al yawma a yau mustaslimuna ai mun kaduna ne li amrillahi wai a ran nan sun mika kansu ga Allah su ma musulmi ne ji arna ho irin wanda ake hodi irin su wannan shugabannin na Amerika irin su Jimmy Carter irin su George Bush irin su W wane ne irin su wane ne irin su wane ne irin su manya-manyan arnan nan da aka yi can da da na yanzu wanda suka ce ban ma Allah wanda suka ce Allah ƙarya ne su ne aka ce su yi wani abu wanda suka ce a'a su yanzu sun mika kansu da abin da Allah ke so su yi da abin da bai so su bari bal humul yawma mustaslimuna sai suka ce yake cewa la yukhalifunahu ba sa saba mushi wai wannan ai su dinnan ba sa saba mishi ba sa karkacewa daga wanda shi Allah ya san sun yi wani amma imanin sa a ran nan yana da amfani ba shi da amfani sai Allah yake cewa wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu wa aqbala ba'dhum ala ba'din sai sashen kafira ya kalli sashi tunda da mun da a wuri ɗaya ke ƙanana he su kalli manya ya tasa'aluna suna tambayar junansu tambaya ta zargi me za ta ce wa qalu innakum kuntum كنتم تاتوننا عن اليمين qalu he su ce musu innakum lalle ku dinnan kuntum kun kasance ta'atuna na anil yamini ku ne ku kasance kuna zo mana inda kulle khairin game da kowane alkhairi addini ne biyayya ga iyaye ce kadai ta Allah da bauta ne biyayya ga annabi Muhammad ne sai ku shigo mana wannan hanyar fa yasudduna hu sai su yuri wato sun kuna nihin ku takka kare mu daga wannan hanyar kar mu bida kuwa ne kaga kanana take gaya ma manyan su ku ne ta atuna na anil yamini kuke zo mana ta gehen daman mu abin da yake na alkhairi ne ibada ce in sallah ce ku zo mana da wata sallar da ba ita Allah ce ni ba ba ita manzo Allah zo mana da ita ba in zikiri ne ku zo mana da wani kala ku boye mana na annabi idan salati ne ku ka mana wani ku hana mu yin na annabi idan aka ce amma annabi da'a ku ce wanda suke cewa amma annabi da'a nan makiyan annabi ne mu ne masoya annabi in kuka ja mu muna tamanin kuma masoya annabi ne sai ku kai mu mi taban wata tsakin banza a yamman a yammacin Afirka ha kawai ku kora mutum na ban tsakin banza a yammacin Afirka mu ta wahala haka muka kai kuntum ta'atuna na anil yamin haka kuka zo mana ta hanyar dama ta hanyar alkhairi kuna shi kuna kuna kare mu kun hana mu gane me za su cewa قالوا بل لم تكونوا مؤمنين kalu sai shugabanni wanda yake manya-manya ya gororin kafirci wanda suka kira a yi bidi'a suka kira a yi kafirci suka kira a yi arnanci sai su ba da amsa ga mabiyansu da suka zarge su su ce bal yadda lamarin yake ba haka ba ne innakum lalle ku dinnan bal lam takunu min ku ba ku kasance mu'mine ba ƙarya kuke yi ba masu imani ba ne cewa kuna da imani mu muka yaudare ku wallahi ƙarya ce wannan zancen ba haka bane in ji manya fa su ƙanana sun ce da manyan su ne suka yaudare su manya sun ce ƙarya ne ba ku da wani imani bal kanat qulubukum munkiratun lil imani daman zukatan ku ba sa kaunar imani da Allah ba sa kaunar kaɗai ta Allah ba sa kaunar ibada ba sa kaunar bin manzon Allah kun yi son duniya kun yi son iskanci kun yi son raye-raye kun yi son ku sheke ayanku sai kuka tarda mun muna yi mu muna da dan abin yi ku ba ku da yi ba ku da abin da za ku yi wannan sheke ayan sai kuka bi mu muka tafi tare da ku kuma yanzu ku zo nan ku ce wai a kuna da imani mu muka yaudare ku muka kwace muku imani ƙarya kuke ku tsaya a marasa imani kuma an gane ku kaga abin da su manya suke sun musu ba masu imani bane ƙarya ne sai kuma me zai faru وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما
sai طاغين suka ce musu wa ma kana lana alaikum min sultani ai mu dinnan ba mu da wata ƙarfi da muka yi amfani da shi wajen jayo ku yi ɓanna ko da bindiga muka je muka yi tsaye muka muka ta muka ce in baka zo baka yi saban Allah in baka yi baka za in baka yi baka za akwai wanda aka tare shi haka sanda bayan Allah masu imani suke ƙaryata mu suka saba mana suka ce suna bin Allah suka yi haƙuri da wahala da talauci da zagi da bakan magana da muke gaya musu suka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ku a lokacin nan da da imanin ku ma ku yi irin nasu mana da ku muka zo muke raha muna jin daɗi kuna kawo mana labarin an yi kaza an yi kaza muna musu dariya muna musu izgiri to yau ta ɓaci gare mu ta gyari gare su wai he ku ce wai ku masu imani ne wai masu imani bane su ce to sannan ku masu imani da ba ba- ba sallah ba azumi ba sababbin annabi Muhammad haka ake imani suka ce ai ba hujja ba muka kawo muku na wani ƙarfi wanda muka yi amfani da shi akan ala sihhati ma da'awnakum akan ingancin abin da muka kira ku ilaihi zuwa gare shi bal kuntum qauman tsaki qauman tsaki abin da yasa kuka hallaka bal kana fikum a cikin ku daman a ɗabi'un ku tsuguyana akwai ƙetare haddi wa, wa, wa, wa mutajawazun akwai ƙetare iyaka da san ƙin Allah da san ƙin manzan Allah fali haza saboda wannan ƙin Allah da ke cikin zukatanku istajabtum sai kuka karɓa abin da muke kiran ku da shi na na aibanna wa taraktumul haqqa kuka kyala gaskiya allazi ja'atkum ja'atkum bihi al-anbiya wanda annabawa suka zo muku da ita wa aqamu lakumul hujjat annaban suka tsayar muku da hujja ala sihhati ma ja'ukum bihi akan gasgan gaskiya abin da suka zo da shi fa khalif fa khalif sai kuka saba ma annabawan tun da kuka saba ma annaba mi ya faru وحق علينا قول ربنا إنا لذائقون fa haƙa alaina ƙaulu rabbina sai kalmar ubangijinmu da ya riga yayi ya ce la'amla anna jahannama min ولكن aljinnati حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين walakin sai dai haƙƙal ƙaulu minni magana daga gare ni ta tabbata ta cancanta wacce ce la'amla anna jahannama lalle he na cika jahannama da kafiran mutane da kafiran aljanu ta cika makil to wannan kalmai he ta gasganta akan kutun da kun saba ma annaba bayan hujjoji an gane ko fa haƙa alai wannan al- fa haƙa alaina alqawlu ko he kalmar halaka ta tabbata a gare mu qawlu rabbina maganar ubangijinmu la'amla anna jahan- jahannama fa agawainakum sai muka- فأغويناكم إنا كنا غاوين fa'agawainakum sai muka hallakar da ku me yasa muka hallakar da ku inna kunna gawin mu daman hallakakku ne muna taɓar gaza 'yan demokuraɗiyya ne mun ce duk wata doka da ta, ta- ta koma waye ta demokuraɗiyya tana sama da ita duk wani adalci demokuraɗiyya ce adalci muka ƙi adalcin ƙur'ani muka ƙi adalcin attaura muka ƙi na injila muka ƙi annabi musa muka ƙi annabi isa muka ƙi annabi haruna muka ƙi annabi muhammadu muka ƙi annabi dauda muka koma muka ɗauki su wannan kawai diskini da waye da waye da wasu 'yan iska kawai haka ta- tantirai mu mun samu kuɗi muna shakatawa mu hau jirgi a zagaya da mu mu je mu ji daɗi ku kuma he kuka bi mu a haka ko kuna mu muna yi da kuɗi ku kuna yi da rashin kuɗi ba haka bane wani ya saban Allah wani ya je Dubai ya yi da nashi a Dubai ya yi tsiye shi ya ɗauka abin da yake so ya sha abin da yake so ya hau abin da yake so ya yi gina gidan abin da yake so kai kuma ba ginin ba gidan ba abincin ba ka ƙoshi ba ga talauci ga rana ga rami ga gargada ga tafiya ƙasa ga kaushi ga yunwa amma haka kake daurewa a yi tsiya da kai ka aje jahannama ba kai haka ka a banza fa aga waina ku muka halakar da ku suka ce inna kunna gawi dama mu din halakakku ne sai me zai faru فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون fa innahum Allah ce lalle haƙiƙa yawma idin a wannan ranai fil azabi a cikin azaba ne mushtarikuna za a tara su yi tarayyar azaba ba wani da za a hudda shaidan yana nan mabiya shaidan suna nan fir'auna yana nan magoya bayan shi suna nan waye yana nan magoya bayan shi suna duk wani mugu duk wani azzalimi kai wannan shi ya nuna cewa wallahi ko da azaba kan misali mu ɗauke ka jami'in tsaro sai ake zaluntar mutane amma kai jami'in tsaro ne sai aka rika tura kuna cin mutuncin mutane a hakika kun san ba haka ya kamata a yi ba to baka ga huta- da wata hujjar za ka gwadawa Allah idan wannan mutum aka ta yi jahannami shi saboda zalunci kai ba da kai za'a ka ce a Allah sana ka ce iya ai bai da nan da mata ka ne da tunda kai dan abu ne ko to ya nan ma bi bi su su wuta suka yi ya wuta shi yasa kun ga ai fir'auna da Allah ya magana fir'auna ba shi bane gwamnati sai ce fa akhadnahu huwa huwa huwa da muka kame fir'auna shi sai aka tsaya wa junuduhu da rindinar shi me yasa aka kare rindinar shi ai a wani wuri ta ake wa mala'ahu ko mala'ahu mala'ahu sune ministrori da sauransu cabinet amma aka ce junuduhu sojoji gar police gendarma duwan waye an yi da ake cewa kuje ku kaza sai ka ce mu tun da aka yi aje a gaya wa Allah na kwace kayan to ran lahira baka ce wa a'a wallahi ni ta na aka ce wai oga ku ce mana ba ku bane daidai wuri kaza kuka tsare titi kuka ce kaza haramun ne kaza haramun ne Allah bai ce ba haramun ne kaza kaza kuka rika wulakanta mutane to ai mu manyan mutaka to ai manyan gasu ku je inda suke babu hujja ana da haka nan fil azabi mushtarikuna za su yi tarayya azaba ne sai Allah yake cewa إنا كذلك نفعل بالمجرمين Allah ya ce inna lalle mu kazalika kun ga yadda muka yi haka na fa'alu haka za mu ci gaba da aikatawa na mijin da duk wani muguwa ba wai he na da ba billahi da bi mugun bana ma haka za a mashi da mabiyan shi na baɗi na baɗi waccan haƙƙi ya mata tashin aka yi wani ɗan banza to duk 'yan banzan da suka bishi tare za su wai ka ɗauka ce a'a ai mu ai kaza da kaza yaya muka iya ba ba a sani ba ka ga yadda baka iya ba ana san ba ku kuka ba arnan haɗin kai ba ba ku ne kuka cincirin da kuka taimaki tsiyar ba waɗannan talakawan ai duk yadda ake da ku ake yi zan ce ku ne wani daga ɗan goyon bayan wani ɗan ɗan goyon bayan wani cikin ku nan babu nau'in mutumin da bai zanga-zanga ba akan wata harkar jam'iyya ko mai nau'in tsanwa ko mai nau'in ruwan toka ko mai nau'in ruwan goro ko mai nau'in ruwan waye ko duk kun yi zanga-zanga akan su an taba taba annabi muhammadu kuka ɓata da irin wannan yanzu daga ka koma gehe daga an kaɗa ganga siyasa duk zage-zagen nan talaka suke ko yan siyasa suke yi su yan siyasa za ka same su suna da haɗin kai su zamna lahiya su hira da yan wanzu akwai wanda bai gasa dan wanshi gayyar banza kai kun ba dan gidan ku bane in an ci ma ba an baka wani abu ba kafin a ci ba a baka ba da in an cin ba an baka ba kuma wuya ka dai ta karu ba garba dalili to dan haka nan ba abinda za ka kawo shi sai Allah ke cewa mi إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون innahum lalle su kafiran nan kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha illallah idan aka ce musu la ilaha illallah babu wani abin bauta da cancanta sai Allah Allah kadai za a bauta ma roƙo bauta ne Allah kaɗai za a roƙa tsoro bauta ne Allah kaɗai za a yi tsoro wannan soyayya bauta ce Allah kaɗai za a so kaza bauta ne Allah kaɗai za a ma yastakbiruna sai ku rinka su rinka girman kai suna nuna ba su yarda ba ba za su bar gumakansu ba kaza kaza kaza suna nuna kushi suna nuna isa suna nuna girman kai saboda ni dan me za a ce la ilaha illallah su ta sharri su ta zagi suna cewa makiyan Allah ne ai daman addini an ce zai lalace kuma yanzu duk addinin bai lalace ba sai a wannan halin ne kadai addinin ya lalace sai in an ce a zo a bauta ma Allah ne addini ya lalace idan aka ce amma annabi biyayya nan ne addini ya lalace amma duk yadda ake tabkawa ba addini bai lalace ba sai anan sai Allah ke cewa wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun waya muluna suna cewa a inna la tariku alihatina yanzu za mu kyale ababen bautanmu da muka gada iyaye da kakanni li sha'irin dan waƙa wani mawaƙi majanunin wanda ma mahaukaci mu kyale kaga suka tabbata shi da waka suka tabbata shi da waka saboda tsabacin mutunci wai fa annabi ne suke tabbata da wannan saboda tsabacin mutunci saboda mai kare ba gumakansa kariya sa iya zagin annabi don su kare tsarin su za su iya kin annabi don kare tsarin su sai Allah ke cewa bal jaa bil bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin bal Allah ce ba haka lamarin yake ba abinda suke faɗa din sha'irun mawaki ne ba mawaki bane majanun abinda suke faɗa haka din ba majnun bane Allah ce shi yahi kowa hankali shi yahi kowa imani shi yahi kowa gaskiya jaa bil haqqi manzon Allah ya zo ne da gaskiya fi jami'i shar'ashi wani shari'atillah cikin gaba ɗayan shari'ar Allah da ya zo da ita min al-akhbari na daga labarai da kuma sannan hukunce-hukunce wasa da mursalin kuma sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaskantar da manzannin Allah manzanni sun yi gaskiya suka ce akwai annabin ƙarshe zai zo gashi ya zo shi kuma ya gaskantar da su domin ya faɗe su ya faɗa aikin da suka yi ya faɗi imaninsu da Allah abinda suka ba da labari ya gaskanta sai Allah ke cewa innakum la dha'iqul azabi lalim innakum lalle ku kafirai la dha'iqul azabil alim wallahi masu ɗanɗanar azaba ne mai tsananin raɗaɗi na'am وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون كما بذا أساكا مكد كومي با إلا ما كنتم تعملون سي أبين دفك أيكتا شي كده ذا أساكا مكد أما إلا ما كنتم تعمل وانا استثنائي دم min zalika ibadihi al-mukhlasina amma ga bayan Allah mukhlasina masu tsarkake ibada su ba iya aikin su ba ninka musu zai me banna idan ya banna daya azabar banna ɗaya za a rubuta mishi amma mai abin kirki yakan iya yin abin kirki ɗaya a rubuta mishi ladan abin kirki irin wannan tiriliyon ɗaya kaga ashe a ce a biya ka da iya aikinka ga masu sabo ne amma wanda ba mai sabo bane ƙari ake mishi a irin wannan kwa istisna'i ne munqata'i ba a saka muku da komai sai abin da kuka aikata sai kuma ƙarin da Allah zai yi sai Allah ke cewa illa ibadallahi al-mukhlasin illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah al-mukhlasina laisu sukan waɗannan ba su kasance ba yazuqul azabal alim suna ɗanɗanar azaba mai raɗaɗi kaga Allah ya ce kowa bai da dana azaba ne iko to amma yace illa ibadi da mukul illa ibadi da mukulati sai dai bayin Allah masu tsarkake Allah da ibada to su waɗannan bayin Allah din su ba za su dandana azaba mai radadi ba su balma rahamar Allah ce za ta shahe su an gane ko amma su kan kafirai kan za su dandana azaba mai radadin gaske an gane ko da haka nan sannan kuma za a musu binciken kwakwabba a wajen hisabi za a bi sama-sama ne a ƙari dandana a ce su tafi aljanna sai Allah ke cewa ulaika lahum rizqun ma'lum ula'ika su waɗannan ibadan lahir makulasin ɗin ma bayan Allah tsarkaka ko wanda suka tsarkake Allah lahum rizqun ma'lum suna da wani arziki sananne wanne ne arziki sananne shine shiga gidan aljanna sai Allah fassara arzikin sananne da cewa fawakih wa hum mukramun fawakih shine nau'in kayayyakin marmari in an ce fawakih abinda ake ci dan marmari ba dan maganin yunwa ba yanzu ana shan lemu dan maganin yunwa ko dan marmari ana cin tuffa apple dan maganin yunwa ko dan maganin marmari zaitun duk waɗannan kaya ne na marmari sa ayaba duk da suna ba da wani bitamin amma su ba asali idan yunwa ta yi yunwa wannan sai tu ko nama bai maganin ta a a nemi tuwo ga huhu a yanzu ka yanzu ka yi ko wata shinkafa a cika tire a ce to yanzu ka yi hanji ta yi kuka ta miƙe to kuma duk abin da za a ɗora mata sama wanzu ne ƙarin bitamin ne amma kana jin yunwa aka baka su ayaba to an yi dama dama dai amma dai baka miƙe ba an gane ko to tsanan wato wannan girmama din za a ba su nau'i'ika na fawaki na ababen marmari wahum su mukramuna suna abin girmamawa ayyar wannan ana ɗaukaka daraja su ana kuma ni'imta su da nau'o'in ni'ima a ina ne za a musu wannan abin fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima a ƙaƙa ala sururin mutaqabili ala sururin suna kan wasu gadaje madadin masu zama salon sai aka musu gado irin wani gado sunan ne kawai amma tunaninka ba zai iya hango nan ba mutaqabili suna fuskantar juna wani bai kallon kiyar wani sai kuma Allah ya ce mi yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in an yutafu alaihim ana ta dawafi shine kai kawo aje azo duk zuwan da za a yi za a zo da wani nau'in abin kafin ka jima an karo wani kafin a jima an karo wani kafin a jima an karo wani wai suwa suke kai ka wannan wasu yara ne matasa wulidanil mukhalladuna wanda Allah ba haihuwarsu aka yi ba haka Allah ya halicce su ƙananan shekaru shekara zuwa sha biyar haka masu kya sha uku zuwa sha biyar masu kyawun gani an musa ado to su ne suke ma 'yan aljanna ɗawafin wannan suna kai suna kawowa sai me zai faru bayda lazzatin lisharibi wato suna zawwa su waɗannan ɗin su waɗannan masu tsafa alaihim bi ka'asin ana kai kawo a gare su bi ka'asin da me ake kira moda irin wannan kwab ko? kwab to amma sunan ne kwab din dan dan aljanna ba za a bashi dan karamin kwab din ba na duniya babban kwab ne to ba a cewa ka'asin sai in akwai abin da za a sha a cikin shi in yana bid ba sunan shi ba haka to gashi da giyar a cike an gane ko min ma'in daga wani marmaro ne na idan giya ido ne yake fitarwa shi yasa Allah ke cewa bayda'a kuma ita giya aljanna fara ce tas farakal ta hi nono fai lazzatin ga ta da tsananin daɗin sha lisharibi na ga wanda yake shan amma giyar duniya ba fara ba ce sannan kuma ba ta da ƙamshi sannan ba ta da daɗin sha ga mai shanta sannan huskan mashayin giya ma daga kakale zaga ta sha bamban kai da kanka ka ga wannan huska ba mai kyau wace don Allah ka kalli huskar ɗan burkutu
je gaba malam لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون la fiha gaulun Allah ke cewa a ita wannan giya ta aljanna babu a samu gaulun gusar da hankali ko sa ciwon kai ko sa ƙirjiri ka rika jin wata juwa tana ɗaukar ka alamun kaga ƙasa tana zawa kusa da goshinka ta rika nuna maka me cikinka yana murɗawa kana neman inda za ka yi amai zuciyarka tana tashi shine ana kuma hutsari shine lafiya gaulum walahum anha yunzifun sannan kuma ba sa amai ba sa ciwon kai ba sa ciwon ciki ba sa yin hutsari ba sa fadawa a kwata ba sa ganin kasa kusa da idan su ba sa haukacewa ta rika surutan banda ba sa jin barci ba sa kaza za ga dan giya ya kai ga da bai iya yin tsaye haka ne ko ba haka bane to ta al- ta lahira ba ta da irin wannan sai Allah ke cewa وعندهم قاصرات الطرف عين.
to kuma diddiga daɗin da ya daɗi ka san a ce ni'ima ta yi ni'ima komi ya taru sai aka katari duka mutanen ƙatta ne kawai gwabrai in aka yi masu an yi faɗa wallahi in dai ka tara gwabraye ka tara gwabraye ka tara gwabraye suka jima suka jima sai sun yi faɗa domin malamai masu binciken ɗabi'un ɗan adam suka ce idan mutum yana so ya haukace a daɗi ya daɗe da gwamnati tsawon gwamnati yana kawo hauka billahi na zai haukace mutum to shi ya sanya ba a san shi ka san shi kaɗai ne ba ba a aljanna a aljanna ba gwamnu ko ɗaya babu gwamruwa gaskiya ne ba gwamro ba gwamro ba a yin shi aljanna ya za wani malami da matar shi tara su yake kara muka cewa ne ya la- ya kaya lahiya lahiya da muka ce ina kake lahiya ce yomi sami na ce kana wani abin da aljanna ba su- ba a yin shi yan aljanna ba su yi yomi ne ne muka ce gwamranci ka taba jin labarin ka ga mana ayat da Allah ya ce akwai gwamro aljanna ya yi shuru ya ce yawan lahiya babu ne wace to kai yanzu tun daga duniya ka fara hanya ka bi hanya yan wuta gwamranci wani nau'i ne na yan wuta Allah raba ka da shi satin ne ya ce ku zo a daura aure Allah ta'ala ya sa dace to bayan wannan ni'imar ta cika Allah ce wa inda hum qasiratu zam ai tare da su akwai matattakin su masu takaita kallon su ko kallon ka ko kallo baka ishe su ba ka san iya mace ta so ka ta zaman to kallo ma ni bai ishe ta ba kuma a duniya babu inda mata billahi dai kab duniya ban matar da ka san matar shugaban kasa in suka wuto wannan yawon tana ga wanda yake shi da za a buɗe ilimin gaibi billahi akwai wanda cikin ƙila cikin yan tarban wani ta yi tsan wani kuma kai in ka je da matar ka asibita a kan ku dawo hakina ta ga wanda ta yi so kuma kai ma ka ga wata ka yi so kawai hakuri ne dai ake dai Allah kai mu ne ba haka bane to amma su yan aljanna wallahi ba mun dina to yan aljanna babu haka kasuwa tsara in kuma ga su da manya-manyan ido ka san shi ido babba a wurin mace daraja ne kyau ne amma ka ga mace da ƙato huska da ido irin na kaza fuskar doki idan kaza kai wallahi ba za ta birge ka ba
amma ka ga ido fari goro-goro ya cika wurin amma ka ga ido bai cika ba fata shi wasu jemo a can can bai samu ba can ya rasa to akwai matsala
to Allah ta'ala ya samu dace lokaci yayi za mu tashi ka anna kai karanta wannan ayi muka da sa كأنهن بيض مكنون ka annahunna baydun makanun yadda suke da haske da kyawu kai ka ce baydun kwai ne makanun wanda yake cikin kwamsashi ka san kwai yana da wani haske hasken da ba hori ba ne kaf an shirka farin da wani abu mai aurace aurace to idan ka taba hannunka sai ka ga jikin ha- ya abin tahin hannunka a jikin saboda kyawun shi to wallahi idan da zaka tsora hannunka duk wankin duk wankan da kai a cikin aljanna sai an ga san hannunka to haka suke annahunna bayrun makrun Allah kwatanta su da kwai wanda yake aka yi mai wanda aka fitirce shi sai Allah ke yi ne karshen mai aya ko to Allah ta'ala ya samu dace Allah shi gafarta mana Allah ka samu cika da imani Allah ka yarda da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh